أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بأخوك وكرمة وجودك وإحسانك يا رب العالمين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يوم جمعة إن شاء الله آه wanda ya daidai da ishirin da hudu ko ishirin da uku kai ishirin da uku ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da a takwas ga watan shida 2018 insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba a wannan masallaci na madinatu takawa wanda yake karkashin kwalejin hajjiyar rasul a anguwan sarakuna bauchi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشعر الهرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
نعم كنتنا داما جيا mun shiga suratul ma'ida wanda mun karanta ayan farko mun yi fassaranta za mu tashi aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kada ku hallata alamomin addinin Allah ta hanyar keta alfarmansu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a matsayin alama na addininsa shi da ake ce masa sha'a'ir wato masallaci sha'irun lahi ne ƙur'ani sha'irun lahi ne dukkan wani abu irin wuraren manasik na hajji sha'irun lahi ne dabba kamar na lahiya ita ma sha'ira ne in sha'irun la haka dabban suna sha'ira ne in sha'irun la watan haihuwar manzon Allah sha'ira ne in sha'irun la watanni masu alfarma sha'ira ne in sha'irun la duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya nuna yana da muhimmanci a addinance lokaci ne ko wuri ne to wannan sha'ira ce daga sha'irullah saboda haka a ba su girman su a ba su darajar su a ba su martaban su a kula da alfarman su kada a halatta keta alfarman su shine la tuhillu sha'irullah wasu malai ma sun ce kawai hududallah duk dokokin Allah iyakoki da Allah ya ce kaza kar ai kaza a gun kaza ai kaza a gurin to shi duk yana cikin ƙarƙashin sha'irullah imamu hassan albasri ya ce sha'irullah shine shara'i'uhu allati haddaha li ibadi shari'o'in Allah da ya iyakance wa bayansa kar a yi kaza kar a yi kaza duk sha'ira daga sha'irullah kar ka ci haram in ka ci haram ka hallata sha'irullah kar ka yi da wani in ka yi da wani ka ci sha'ir ka hallata sha'irullah duk wani abu da Allah ya hana sha'irullah kamar yadda shi Imam Hassan al-Basri ya faɗa Imam Ibn Abbas shi ma fassararsa ba ta yi nisa da wannan ba mai dan yawa dan ya ce ma hurrima alaikum oho shi fasararsa ta ta ta ta kayyadu ne da abin da ya shafi aikin haji ko shi abin da ake abubuwan da aka hana a wajen aikin haji to su kadai ne sha'irul sha'irullah a wurin yadda shi ne ma hurrima alaikum fi halin ihram abin da aka haramta muku a halin kuna harama da haji wannan fasara ta ibnu abbasin ita ce imamu tsabari ya zaba ya rinjayar a kan umumin fassare-fassaren malamai wala shaharar harama kada kuma ku halatta watan Allah mai alfarma kar ku yaƙi a cikinsa wato babba daga cikin shine zulhaji amma asali an san watannin da aka haramta yaƙi a cikinsu su ne da zul'ida da zulhaji da muharram da rajab wa'annan su ne watanni hudu masu alfarma su ne ake kiransu al'ashurul hurum haka nan wala ma uhudiya ilal baiti wala duk hadiyan da aka kawo ɗakin Allah wa kullida aka yi masa kalada da kiladatin da abin da ake rataya musu na wani saka da akan yi da ciyawa kamar sifan takalmi a rataya a wuyan dabban da in an tsaga tozonta aka rataya mata wannan to sai a sake ta ko baka yanka ba shi kenan duk miskini in ya gani kawai ya san wannan na hadiyan aikin haji zai iya kama ya yanka ya amfani da shi to li rafa annahu hadiyun wanda ake masa kalada dan akan hadiya ne to kada ku bi ta'arudi lahu wa li asabi kar ku bijiran ma wannan ko a ina ne ko yaƙi za ku je ko menene ku ga wannan ne wannan to ku kau da kai ku kar ku bijiran masa kar ku bijiran masu wannan suna cikin alfarman ɗakin Allah za su je aikin haji wala amin albayt harama kada ku halatta cutar da waɗanda suka doshi ɗakin Allah mai alfarma da niyan haji ko umra yabtaguna fadalan min rabbihim suna neman falala da za su samu daga ubangijinsu wa ridwanan suna neman yardan Allah wato falala shine mai iwa suna tare da wata dukiya da za su je kasuwanci har ka taba musu dukiyansu to kuma da kuma abin da ya shafi yanda yardan Allah da suke nema shine haji ko umra kar ku halatta bijirar musu da yaki wato Allah ya hana kai musu hari ko tsare musu hanya ku hana su wucewa su tafi su je su yi aikin haji kamar yadda yan jahiliya suke yi su ce ai ba su isa harami ba sai su tare su su cutar da wai za halaltun idan kun gama aikin haji fasadu to ku yi farautan ku ba wanda ya hana ku wato an haramta muku kamar yadda aka ce gairu muhillis saidi wa antum hurum kada ku halatta farauta alali kuna cikin halin aikin haji to nan al'amru bil ibaha ne eh wato ba bil wujubi ba bil ibaha da an haramta an hana yanzu aka ce fasdadu ai faqad ubiha lakum an tasdadu an halatta muku ku farauta abin farauta bayan kun gama aikin haji wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukun anil masjidil harami an ta'attadu kada la yajriman lakum shan'anu qaumin shan'anu qaumin kada gaban mutane wa'inda an saddukun suka tsare ku anil masjidil harami gabarin zuwa aikin haji ko umra daga cikin kafirai yasa an ta'attadu ku ta'adda wato duk da kuna cikin in kuna cikin halin harama ko da an tsare ku ga barin ɗakin Allah mai alfarma ba a halatta muku ku yi ta'adda a kan mutane ba wata awanu alal birri wata tsawa ku taimaka wa junanku bisa bin Allah ku taimaka wa junanku bisa tsoron Allah wato ka taimaki ɗan uwanka idan ka ga yana ƙoƙarin bin Allah ka kuma taimaka wa ɗan uwanka idan ka ga yana ƙoƙarin aikata abu na tsoron Allah. Wala ta'awan, amma kar ku taimaki junanku alal ismi bisa saɓa wa Allah. Duk inda ka ga mutum yana saɓan Allah, kar ka kar ya nemi gudumawanka ka sa hannunka a ciki. Wal udwan, kar ku taimaka ma wanda kuka yi na son ya ƙetare haddodin Allah. bisa aikata abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ko kuma ya kyamata wata kullaha ku ji tsoron Allah kar ku yi ta'adda kar ku ƙetare haddodin Allah inna Allah kusan shi Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa da gangan ya san dokokin Allah yana keta su da gangan to Allah subhanahu wata'ala ba zai tausaya masa ba zai azabtar da shi na'am حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الكنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيئة وما أقل السبع إلا ما زخيتم وما أقل السبع إلا ما زخيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Na'am, Abdullahi bin Abbas ya ƙara bayani akan la tuhillu sha'iran lahi din. Yace kana mushrikuna kafare sun kasance yahuduna albaita suna hajjantan ɗakin Allah wai huduna hadaya suna kai hadayoyi zuwa ga ɗakin Allah wai yu'azzimuna sha'air idan sun ga duk wani alama na aiki na mahajjata to suna girmama sha'aninsu wayan haruna suna soke musu dabbobi suna ba su fara da musulmuna sai musulmi suka yi nufin ani giru alaihim su kai ma masu aikin hajin hari fanazala sai wannan aya ta sauka wato lokacin ba a hana kafirai zuwa aikin haji ba domin an ɗau lokaci ana zuwa haji irin na mushrikai musulmi su je su ma su je to lokacin sukan duk da ana faɗa tsakanin musulmi da kafirai an yaƙi wurare daban-daban to sai musulmi sun zaka man cewa dama ce ta samu gare su yanzu su kansu kafirai in dai lokacin aikin haji ne to duk wanda ya zo da wannan alada ɗin da alamun sifan tafiya aikin haji ko suna yaƙansu yaƙansu na jahiliya ba su tare irin wannan to sai musulmi sun ga ai kafirai ne hajjin su ba na addinin karɓaɓɓe ba ne idan haka bari su tare shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa kar a yadda a bijiran musu ko da kafirai ne in dai sun yi shiga da tsari na matafiya ne wanda za su je aikin haji to kar a bijiran musu a kyale in ba da haka ba za ka yi mamaki a ce kuma musulmi kar su bijiran ma mai aikin haji ai da musulmi ba za su haurawa dan uwansu musulmi da yaki ko da hari ko da wani abu ba balle ma sun ga yayi kiran aikin haji kuma sun san alfarman aikin haji sun san alfarman wanda zai je aikin haji to ana magana ne akan mushirikan da suka yi niyan zuwa aikin haji lokacin ba hana su zuwa aikin haji ba sai da Allah ya saukar da cewa su kunna kar yu kar su kusanci dakin Allah ba da anihim hada to daga lokaci shikenan suka daina zuwa to ko da ana cikin yaki da su ko kabilan da ta yaki musulmi ne idan an ganta ta yi shirin za ta je aikin haji to kada a kare ta shi ne wannan aya ta sauka a kan nam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bayan an yi bayanin cewa to ai an haramta muku farauta sai aka kawo ma gaba ci ɗaya abubuwan ma da musulunci ya haramta a ci su na daga dabbobi tunda an haramta mota daga baya aka ce to yanzu an halatta muku kuna gama aikin hajji ba laifi gare ku ku yi farauta sai aka ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushi duk dabban da ta mutu ba tare da yanka ba ba musulmi ne suka kwantar da ita suka yanka ta da sunan Allah ba to ba za a ci ta ba haram ita ce maita sai dai maitatul bahar mataccen dabban kogi na teku to wannan musulunci ya halatta baya cikin mataccen da aka haramta sai kuma aljarar fara kuma yadda ya zo cikin hadisi shi ma an halatta mutum ya ci ba tare da an yanka ba na waddamu an haramta muku cin jini jini wanda aka furzar ba jinin da yake cikin nama ba jinin yanka ko jinin rauni duk haramun ne kuma na jaka ne duk inda aka yi rauni ba da nufi ba mutum ko dabba ta yi rauni to ba za a ci jinin da ya fito daga jikinta ba kuma ba in ya taɓa suturanka ko ya taɓa jikinka sai ka wanke kafin ka yi ibada saboda jinin na jasa ne amma banda jini irin su alkohol wal kabis kamar saifa da hanta wannan an halatta mutum ya ce in an yanka dabba aka cire saifa ai kaga zallan jini ne saifa ko hanta za ka ga jini a jikinta bayan an yanka to wannan jinin babu matsala a kansa ko jinin da yake cikin nama bayan an yanka dabba jini na fita a cikin nama ko da taruwa ya yi ka soya naman ka da wannan jinin kana iya cinsa shi baya da wani matsala jinin da ake magana jinin da ya fita kafin dabban ta cika wanda ya tsirga ya fita na wajen yanka ko kuma tana da ranta ta yi rauni jini ya fita to wannan jinin ne ake magana a kan walahamul hinziri an haramta muku cin naman gadi gadi shine alhanzir shine babban wanda asalin ake kira alhinzir gadi gadi ba alade ba gadi wani dabba ne a jeji dan uwan alade ne kaman su kusan ɗaya wato shi ne babban alhanzir haramun duk alade kuma shi ne hinzirin balad gadin cikin gari ne da alade da gadi duka haramun ne don aladen gari jinsi ne na gadi shi asalin hinzirul wahash asalin dabban alhanzir na jeji to duka haramun an haramta muku cin sa wa ma uhilla li ghayril lahi bihi da abinda aka daga murya aka yanka shi da sunan wani Allah ko da dabban halal ne ko rago ne ko saniya ko zakara ko kaza ko tsuntsuwa aka daga sunan wani Allah aka sa wuka aka yanka shi wannan haramun ne cinsa kamar masu tsafi su kira wani aljani ko kuma masu wani addini daban ba sai su kira wani suna ba sunan Allah ba su ce karɓa kaiwa ne ko bokaye karɓa ya damdama ya yi ko gani to irin wannan duka to wannan mushe ne ba za a ci shi ba saboda an kira sunan wani Allah wajen yankan yawa amma ba wai abinda aka yanka dan tuna dan taron ko wani taro ko wani manufa kamar yadda wasu makiya Allah ke fassara ba haka ba in cewa ai ma zubiha li ghairillah ba shi bane ma uhilla li ghairillah shine ma zubiha li ghairillah tunda aka yanka shi da sunan wani gunki kamar uzza ko manata ko hubal ko wasu gumaka ko rana ko wata ko tsumburbura ko tsamiya ko meye dai aka kira aka ce wa ita aka yanka yawwa kamar matsafa a ce a je a yanka zakara a jikin bishiyan kaza a tsaye ko kaza kaza da sunan wannan an yi ibada an ba ma wannan gunki ko wannan abun jinin wannan dabban ko dabban haramun ne shine ma uhilla da gairullah amma kawai ba wai kamar yadda wasu makiya a cikin musulmi masu mummunan fassara na son zuciya suke cewa kamar an yanka dabba don wani biki wai ya zamanto wai shi ne an yanka ba don Allah kuma yanzu a ce ana an yanka saboda bikin tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi bikin tunawa da manzon Allah an yanka to in haka ne ai da yanka da yawa taron kungiya na kasa ma an zo yanka zakara ko kaza kaji wanda za su zo taro ai shi ma ya shiga wannan layin kin eh to da dan taron kungiya akai ko eh dan kungiya akai ko kuma wasu mutane suka ce yau za su yi bikin misali za a yi bikin murnan wane ya samu mukami kaza yazo aka yanka ya zama mushe kenan wannan wannan ba haka Allah yake yi Allah bai taɓa faɗin haka ba na'am to abinda dai aka daga sunan wani Allah aka yanka shi wal munhaniqatu da dabban da aka makare ta da igiya igiya ya zarge wuyanta sai wulla wulla ta faɗi ta mutu wannan dabban ba za a ci ta sai dai in an zo an same ta da ranta ta dai sha wuya ne aka kwanta aka kwantar aka yanka to kuma duk Allah subhanahu wataala zai tara su a ƙarshe sai sai sai dai abin da aka yanka wani mawkuza ta haka wanda aka doke ta da sanda irin dabbobi suna faɗa din nan shanu fulani sun saba yin haka shanu suna faɗa sun kira ruwa a ɗauki sanda a ita dukan wata to aka dace ta dalilin haka ta faɗi sai ta mutu to ba za a ci ba wani mutaraddiyatu haka dabban da ta gangaro daga sama kaman dabbobi wani gurare wasu gurare kaman filato za ka ga sukan hau duwatsu can saman kololuwan dutse to sai ta zamo ta gangaro kafin ta iso ƙasa ta rugurguje ta mutu to ba za a ci ba wannan ihatu da dabban da yar uwanta ta soke ta da kaho suna faɗa yar uwanta ta saka mata kaho ta burma mata kaho a ciki ko a wuya ta kashe ta to ba za a ci ba kuma akala sabu'u da abin da zaki ko kura ko kerkeci ko wani dabban jeji ya kama cikin dabbobin ya gujijjiga shi ya kusan ko ya kashe shi to mutum musulmi ba zai ce illa ma zakaitun sai abin da kuka yanka shine ya hada duk wa'annan illa ma zakaitun illa ma zakaitun wasu kan dauka kawai illa ma zakaitun ba abin da aka hallaka muku sai abin da kuka yanka to ba haka bane wannan aya tana istisna'i ne mimma ma ba tana istisna'i ne daga abin da ya shuɗe eh duk abin da kuka yanka dama wannan kan ai dama shi ma'arufi ne ya hallaka an gane fama na illa ma zakaitun ai illal munhalika allati wajadtumuha hayya fa zakaitumuha ai wato illal mawquza allati adrastumuha mustaqirrat alhayati fa zakaitumuha ko kuma illal mutaraddiyatu allati illal mutaraddiyatu allati adrastumuha mustaqirrat alhayati fa zakaitumuha ko kuma illan na'iha allati adaraktumuha mustaqirratal hayati fa zakkaytumuha wa'annan sune ma'anan illa ma zakkaytum sai abinda kuka yanka kuka samu suna da cikakken rai ba kuma sun kusan shurewa maza maza wuka wuka wuka ko ba a yanka ba mata ta ji yawwa dan haka shari'a ta bayanin bangarorin da in an musu rauni wannan babu yanka aka zo aka samu an taka dabban ko ta kashe ciki hanji ya tsinke amma ga tana numfashi tana son bayan an gama an gama ko wajen yankan gaba ɗaya an yanke jijiyoyin biyu duk sun tafi amma ga tana ta motsi bayan an gama ko kai ya fashe kwanya ya watso waje babu maganan yanka an gama ko an taka karan baya ya karere bayan kwankwaso gaba ɗaya ya rugurguje amma ga shi ranta babu yanka ta gama wannan yankanta kenan wancan ne yankanta na'am illa ma da kai su wa ma zubiha alal nusuf da abinda aka je ko an kira sunan Allah aka je aka yanka shi bisa da abinda aka kafa shi domin a bauta masa gunki ne an kafa ga shi nan don a bauta masa sai aka je gindinsa aka kira sunan Allah aka yanka masa to ba za ka ci ba ko wani gun ko wani aljani ko wani duk wani dabba ko wani abu da aka mai da shi abun bauta sai aka je aka aka yanka dabba dan a jikinsa jini ya zuba ko a da wani manufan wani aljani ya sha ko menene wannan mushe ne ba za a ci ba ko da an kira sunan Allah wajen yanka shi na'am imamu zamakshari ya ce shi da imamu qatada imamu qatada yace al-nusub al-hijara kana ahlul jahiliya ya abudu ya abuduna nusub wasu duwar waki ne da mutanen jahiliya suke bauta mu wa yazbahuna laha sai su zo su yanka da sai sun ba ta hadiya sun kawo mata hadiya wannan hallahu an zalika Allah ya hana hoton sun kuma ya hana a yanka musu kuma an yanka musu haramun ne mushe imamu zamahajir ya ce kanat lahum hijaratun mansuba sun kasance suna da wasu duwatsu ne da suka kakkafa haulal baiti kusa da ɗakin ka'aba yazbahuna alaiha sai su je kanta su ce a yanka jini ya zuba a kan dutsen ya sha saboda alfarman dutsen a wurinsu wa yasrahuna lahama alaiha su je suna canya naman su a kai idan ya gasu yayi kilishi da sunan shi dutsen shine zai sa wa abun albarka yu'azzimuna ha bizalika suna yin haka ne ba wajen su biya bukatun su kawai ba idan da dutse ne ko wannan dutse ne ana an ga wuri ne mai kyau yanda kasa da zai ɓata nama ba za a kwanta za a kwanta dabba a yanka ba wata manufa wannan ai ba shi ba wani matsala ba ne ko kuma a wannan dutse ne baya da datti yana da kyau za a za a baza nama rana ta gasa shi ya zama kiliki a wannan ai ba wani matsala ba ne amma matsalan shi ne suna yu'azzimuna ha bizalika suna girmama dutsen ne da cewa sun masa yanka an gane wai ta ƙarrabo na bihi ilaiha suna kusanta suna kusan neman su samu kusanci zuwa ga wannan dutse ya yarda da su wana hallahu mu'minina an hadha sane sai Allah ya hali mu'mine ga barin wannan mummunan aiki wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya hana ku rinka raba rigiman ku da kyauran ƙuri'a raba rigima shine tastaqsimu kaman koran tsuwa ne sun dauki abin kaman wato ƙuri'a shi ne ake musu sauran ƙuri'a ya wani nau'i ne na bokanci za a je ne a jikin azalam ɗin a rubuta wasu an rubuta a marar rai wasu an rubuta na hami rai wasu kaɗawa ake yi wasu kuma zuwa ake a ɗebo sai ka laluma ka sa ido sai ka rufe ido ka laluma ka laluma sai ka ɗauko to akwai shi fadan fadan wannan samarin Qur'an daga kan tana gurin sa dan haka za ka je sai sai sai ka aje wani abu dama duk abun akwai dan dan fara ta fara ya ba sai ce to aje ma uban uban gunki ka aje masa dirhami ta sai ka aje sai a ce to yaro je ka ka laluma ka laluma ka dauko daya to idan ya je laluma ya laluma ya dauko idan ya ga amara ni rabi abinda kai niyya sai ka je kai ko bal ya idan kuma ya dauko ya samu na hani rabi abinda kai niyya ne ka fasa in aure ne ma sai ka fasa auren wannan mata in tafiya ne ma sai ka fasa ba yau ba sai gobe ka sake dawowa a sake duba ko da sa'a to shi ne yanzu ma aka samu zamfaran hausawa wasu ma musulmi ko fulani ko bari bari wani ya naɗa kansa shi ma irin wannan sai a je sai ya yi maka duba sai mu gani ko da sa'a sai muka da sa'a ko ba sa'a to shi yasa sai aka aka kamanta shi da wancan duk da wayanda suke bauta yin suna yin nasu ko dan ce masu duban suna yin nasu ne da bugun kasa to bugun kasa ko malamai sun yi ta maganganu a kai amma dai mafi rinjayen su haramcin sa na'am to wannan ma haramun ne abin da yasa aka haramta ma dama bugun kasan kenan yayi kama da wancan shauran ƙuri'a din wasu kuma nasu ba haka bane ba zuwa ake a dauko yaro ya dauko ba zaka zo ne ka ajiye kyautan kaga kuma masu duban su ma ka kawo ai dan wani abu ka ajiye ko ba haka ba to za ka kawo ne ka ajiye kyautan zamanin jahiliya wanda ka ce ka kawo hadiya wa shi gunkin da yake lura da sauran ƙura'an za ka samu gunkin a kafe da kan a jikinsa take wanda ake ɗaukowa wannan kuma shi kuma zai zama abin faifayin a jikinsa yake shi kuma dama an yi wani alama ne a nan nan a mara ne rabi can na hane rabi sai ka zo an masa lamba lamba lamba sai a zo sai a cikin ka ajiye ta je ka kaɗa sai da kanka sai ka kaɗa in ka kada ya ya dawo ya tsaya daidai wurin a mara niraji to shi kenan akwai ka sai ka kama hanyar da kai in ka samu na hanyar raji kuma sai ka shi ma ci gaba ne na wani shegantakan jahiliya na da shi ana ce masa zajirul duyuri zajirul girbani zajirul girbani tsawatar da hankaki ya wani mawaƙi yana cewa wa man ta'arraza lil girbani yazurha ala salamatihi la budda mash'um kaga shi ma mawaƙin jahiliya ne ina jin Zuhairu ne ko yake cewa wanda duk kaga yana zuwa yana bibiran mahankaki da kantaje wai yana tsawatar da su yana lami lafiyar da yana tsawatar da su to wannan mugun gashi ya same kaga shi ma a jahiliya yake amma kaga irin abin da ya faɗa to daga nan ne aka ɗauko wannan shi ma duk nau'i ne na duba cewa idan aka je kawai sai mutum ya je kan inda hankaki suke kwana da safe akwai wanda suke ce mata saniya wanda ta yi dama kenan idan idan idan ya je ya samu hankaki ya ce kai kai kai ya tsawatar da su suka tashi idan sun yi hannun dama sun yi gabas to shi kenan akwai ka idan suka yi hannun hagu to ba sa a zai komo gida duk nau'o'i ne irin na na canci na jahiliya suke canja kama haka kuma al'adan hausawa su ma da fulani su ma sai abin ya zama to ya wuce wannan ba a je wajen gunkin ba ba a je duban ba amma dai in ka fito in ai kana fita da sassafe in kai karo da kuturu ko kusan akwai dai jinsin mutane da za a ce ko kare ya kamata ga in ka gan shi to ba ta ba duk wannan nau'o'i ne na bokanci na ƙaryar banza da wafi wanda babu wani hujja a ma anzalallahu biha min sulfa dan haka duk wayannan haram taktasimu bil adlan kenan zalikum wayannan dabi'u da wayannan al'adu da kuke duka fisqun fasikanci ne khurujin an da'atillah fita ne ga barin bin Allah kuma wanda ya aikata wannan ya shiga cikin wanda suka saɓi Allah la'annahu dukhulun fi ilmi al-ghaibi domin shiga ne cikin wani neman ilimi na gaibi allazi ista'afara Allah bihi wanda Allah ne kadai yake bantu da wannan Allahul ghuyub wanda shine masanin dukkan abin da yake face kamar yanda wannan fassara shine abin da Ibn Abbas ya tafi kai kuma shi ne abin da imamun ɗabari ya rinjayar na'am aliyau mai isan lalzi na kafaru yau yau ka ji an jagun ku yau kafurai sun yanke ƙauna min dinukum daga addininku eh saboda ana magana cewa ai a hijjatul wada'in yau kan kafirai sun yanke kauna daga addinin ku ba za ba sun san ba yanda za a yi kuma addini su yi nasara a kan alata ta kar ku kar ku ji tsoron su dan haka wa shauni ku ji tsoro na kawai inda Allah subhanahu wataala al yawma yau akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addinin ku wato shari'ar ku halal da haram da komai da hukunce hukuncen shari'a duk yau a yau a yau yawmul yawmul hujjatul wada'i ta an gama komai wa tamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yaddar muku da cewa addinin musulunci shine addinin ku eh faman faman tsurra amma wanda duk aka matse shi ita wannan aya ana cewa ita ce ƙarshen aya amma ƙarshen ayatul ahkami ne kamar yadda yake cikin duka littattafan usulul aya ulumul qur'an kuma akwai fannin ulumul qur'an daban fannin usulul fiqh daban to abin da malaman ulumul qur'an suka suka rubuta ke cewa wannan shine ita ita ce aya kamar manna kafan ta kawo a cikin littafin na ulumul qur'an da sauran littafai na ulumul qur'an wannan aya ayan hukunce hukunce kenan da ta sauka amma ayan da ta sauka wanda banda ita bayan ta ba wata aya ta sauka manzon Allah ba wannan ba ayan da ta sauka ta karshe shine wata koyon turja'una fihi ila Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun wannan ita ce ayan da ta sauka daga kanta ba a sake sauko da wani aya ba kuma zuwa wa bacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa a wasu zaka ji suna cewa ai karshen ayan alkan qur'ani kenan daga al-yawma akamaltu lakum dinakum to al-yawma akamaltu lakum dinakum ayan da ta sauko da shari'a ita ce wannan amma ayoyin qur'ani wanda suke magana ba kan shari'a ba karshen su shine wata koyon mutu da una fi ila Allah kuma to fi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wa man al-qurra wanda duk aka matsaye shi fi masa masacin cikin yunwa gaira mutu janifin li ismin ba yana mai aikata mai tsororon zunubi ba to da yawa daga cikin masu jahilci masu challenging din mazhaban malikiya akan wasu abubuwa wannan ne ya koya musu amma sai suna ganin kamar ai wannan ra'ayi ne ba ba addini ba ba ba qur'ani bane ba hukunci bane alali hukunci ne na shari'a cewa fa wannan tsoro wanda duk aka matsaye shi shi ma kama sakin a cikin yunwa gaira mutajanifin li ismin to wannan kalma ta gaira mutajanifin li ismin to ita ce imam maliki ya amfani da ita wajen dukkan istilahohinsa na har na hana abin da shari'a ta ba da hukusa akai ga wanda yake ta haddin Allah wato duk wanda ya matsu cikin yunwa ba kuma yana kokarin saban Allah bane yunwan ta kama shi fa inna Allah kusan Allah gafurun ne gafara ne rahimun mai jin kai ne wato sai yace faman alja'athu darura wanda larura ta matsar da shi ila tanawuli shay'in min al-muharramat al-madhkura zuwa ga yaci wani abu daga ababen da aka haramta din na wanda aka ambata larura ta sa mutum ga shi kamar zai mutu amma ga naman mutu a sun soya suka ce masa gashi in bai ci ba mutuwa zai to sai ya ci ko ga mutu na dabba farko dai mushen dabban dabban da aka halarta cinta ne amma ta yi mutu to sai ya yi amfani da shi har ya lokacin da zai amma sai ya tabbatar laruran ta tabbata cewa in fa ba ci yayi ba maganar mutuwa ta zo masa ba kuma sai ya kai ga ran yana kokarin fita ba a'a tabbata dai yanzu babu wani hanyar da zai samu abinci ya tabbata kuma yunwa ta kai ta kawo yayi tafiya yayi tafiya har inda ba zai iya ƙara tafiya gaban shi ya nemi wani abu da zai ci halin ba to irin wayannan abubuwa da aka haramta to fa inna allaha sani Allah gafurun mai gafara ne ga wanda haka ta same shi rahimun mai jin kansa ne da ya masa afuwa cewa ya ci wannan shine yace amma fa hala kaunihi gaira ma'ilan ilal ismi alhali bai karkata zuwa ga sabon Allah ba wala muta'ammidan lizalika ba shi ganganta tura kansa cikin wannan yanayi ba fa inna Allah Allah la yuwasibuhu bi akalihi Allah ba zai kama shi da cin sa ba لأن الضرورة تبيح المحظورات saboda larura tana halatta mahzurat amma mun faɗa a baya cewa ka'ida usuliya ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha garura ana auna ta ne daidai gwargwadonta ana wejin ɗinta shine yanzu sai a yi ta ba mutane hukunci na larura ba tare da an yi wejin ba kamar mace kawai sai a ce in kina da ciki ki sha ki ciyar wannan wannan jahil wannan mummunan fasadi ne a musulunci ba haka ake faɗa ba a'a in kina da cikin da ya kai ga tun kina azumi zai yi mugun wahalar da ke wannan shi ake magana ba wai kawai kina da ciki ko kina sha in kina shayarwa ki ta gaskiyar in neman in bana ta yi daɗi to irin wa'annan duk barna suke yi saboda sabon da bai nuna bane ya shiga cikin al'amarin addini a'a idan kina shayarwa in kika yi azumi nonon ki zai nonon ki zai karancin ruwa nonon ki ruwan ki zai zama kaɗan yanda yaron ba zai baya kofi nono baya isan kuma baya da abin da ake ba shi ba madara da zaki iya baki da hali yake da karfi ko mijin ke bai da karfin da zai ba ya baki madara shi azumi tun ban da shegantaka ana iya sayan madara a ba mu yaro ya ci ko amma mata suna shan ruwa amma in sun zo samun larurar su sai su ce bari su sha magani su sai magani mai tsada su sha don kar al'ada ta zo musu ko ba haka ba da azumi suke za su sha magani don kar al'ada ta zo musu malaman wancan bangaren sun hallata musu amma kuma sun kasa ce musu a sayi madara a ba wa yaro ko da nonon ya gaza wata ma nonon ta zai shayar da ya'ya biyu ma amma sai a ce mata wai ta ita mai azumi mai shayarwa ta ciyar an duka barna ne a addini an jefa cikin abin da ba haka shari'a take nufi na to kamar nan inda aka yi maganan cewa gaira musu janifan da ismin da na yi magana kaga sai ya ce wato gaira ma irin ilal ismi wala muta'annidin bi zalik ba wanda ya karkata zuwa ga saban Allah ba ko mai gangata wannan to bisa ga wannan ne Imam Malik ya ce matafiyin da tafiyar ta sako ne ba zai yi kasar ba saboda shi mutu janifin ne da ismi to amma masu dudaddan kokolwa da su gane musu da Imam Malik ya amfani da ra'ayin sa kawai bayan annabi ya ba da dama to wannan kan da wannan ya lura da shi ko kuma misali a ce matafiyin da zai yi in dai tafiyarsa na saban Allah ne ba zai kafar ba ha to kai dan fashi da makami ne kun shirya kun ɗebi zan in ku za ku je fashi da makami wai kun kun kuna kafaru kasarun ne kasarun ne kuma to ai ga gani so da akwai danyantaka cikin mafi yawancin fatawoyin da irin wa'ancan mutane suke bayarwa malamai rikakku da kakurai wanda suka san sunna suka koyar da wanda ma yake jin shi malamin sunnan ne su suka koyar da su sunnan su ne za su yi iskin baɗi su fitar da hukunci kai kai jakin bana himari ya hamilu asfara na bana bana ka zo ka kai wa wa'annan mutane wai ba su san sunna ba kai ne ka san sunna hadisi dubu hadisi duk dari biyar ma babu a kanka su da suke da hadisi dubu ɗaruruwa ko miliyan da wanda ka sani da wanda baka taba gani ba har ka mutu ma ba za ka ga hadisin ba saboda haka wannan duka danyantaka ne na yan ba ne na iya kuma su ne suka lalata addini lau sakata jahilu da sara al'alim amma da wata imama ko wanda ake jahili ai duk wanda bai san abu ba ya shiga ciki yayi karambani ya bada fatawa ai jahili ne ko ni karatun sa inda ya tsaya a iya inda ya sani to amma in har yace zai wuce inda ya sani kuma har yayi gyara ma wanda ya fifi to ai da shi ne ba jahili ba ma ko ba haka ba ya zama kamar limari ya nuna asara yana dauke da littafi amma in ka tambayi jaki me a cikin littafin ne ya zama amfanin littafi ne bai sani ba saboda haka irin waɗannan abubuwa su ne imamu malik ya gamu da su ya yi la'akari da su ya ba da fatawan na'am يسألونك يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم يسألونك سنة تنبيا كما ذا أهل لهم to wai sun cin kan ma duka cikin abinci ma gabaki daya menene ne aka halatta musu ku cine kan dan su san menene halal menene haram tunda an fara ware wasu ana ce wa'annan haramun ne wa'annan haramun ne to a bambance musu halal daga haram kawai kaza da kaza da kaza da kaza na abinci su ne halal kaza da kaza da kaza kuma su ne haram abinda suke tambaya kenan kun ga gaya musu uhilla lakum at-tayyibatu an hallata muku dukkan abubuwa waɗanda suke masu tsafta wato shi ne ake ce musu daɗaɗaɗe wato abubuwan da aka sani masu tsafta ne ba masu kazanta ba kamar su irin su buzuzu su ɓeraye su ƙyanƙyaso su wasu abubuwa irin wani su ne mustaƙazara masu kazanta masu cin kashi masu wani abu haka dai irin dai ƙwari haka da duk wata wani ƙwaron da aka sani yana in an ci za a su guba ne da to shi ma ya shiga cikin layin mustaqabara haka duk duk itatuwa da aka san in an ci wannan itace guba ne to shi ma ya shiga cikin wayannan mustaqabara ya cikin ya shiga cikin gairu tayyibat yana aka ce tayyibat masu tsafta masu masu daɗi wanda za a ci a fita lafiya to an halatta muku wama allamtum min aljawarih da duk abinda dabban da kuka sanar daga cikin masu nikantawa suka kama muku da sunan Allah wannan yana magana duk na farauta ce sun tura karnuka ko shaho ko shi ko me ko mikiya ko me kuka hore da zai ta kama muku a dabban jeji ko tsuntsu ta kashe da sunan Allah kuma in kun sake ta za ta kashi to wannan za ku iya ci ko ba ku yanka ba abinda ta kama mu mukallibi na wanda aka karnantar da su wato aka hore su aka musu training to allimuna hunna amma ku sanar da wayannan jawahiri din ne ma Allah makumullah abinda Allah ya sanar da ku yanda za ta kama da kuma yanda za ta kashe da kuma sanin cewa sai an sake ta sai an umarce ta ta yi sai in kuma an hana ta ta bari sharaɗin dabban da za ta ma farauta kenan ba za ta je ba sai ka ce jiki kuma in ta kama hanya ta ce dawo za ta dawo to ita ce ake farauta dai fakulu ku tumin ma an sakana alaikum daga abin da irin wa'annan dabbobi suka rike muku na'am saboda hadisin da yazo cewa idza arsalta kalbaka almu'allama faqatala fakul idan ka saki karanka wanda ka koyar da shi farauta yaje ya kace dabba ka ci wa iza akala fala ta'kul in kuma ya kama da ya kace ya kama ci to mu kansa ya kama kai karka fa inna ma amsakahu ala nafsi ya kama wa kansa ne eh wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi daga Adiyu dan Khatib na'am wato dai wanda ka koyar da shi wanda wanda al-mu'allama an yastarsila idza ursila wanda aka sanar da shi ya saku in an sake shi in an ce dai zai je wa yanzu jira iza zujira zai tsawatu kuma in an tsawatar da shi wa an yimsika sai da fala ya akula min ya kama abun farautan kar ya ci daga abun farautan wa an yazkura smallahi inda irsali shi ne sake abun farautan ya ambaci sunan Allah lokacin da zai sake abun farautan wannan yana da muhimmanci musamman ga wanda suka fita al'adan nan na farauta na ƙasar mu su san shi fa hadhihi wa'annan arba'u shuru'in sune sharuɗa guda hudu li sihhatil akli min saydil kalbi wanda suka wanda suka nuna ingancin a ci daga karen farauta almu'allam wanda aka koya masa wazkur ismallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akan abin da za ku farauta dake musamman ma idan kamar misali kibiya ne kana harbi da kwari da baka to sai ka ce bismillah ka saki kibiya da bakan kibiyanka haka kuma shi ma karen sai ka ce bismillah ka sake shi haka shi ma shawon sai ka ce bismillah ka sake shi shine wasu rasulullahi alaihi wattaqullaha ku kiyaye saba wa Allah inna Allah ku san shi Allah sari'ul hisab mai gaggawan yin hukunci ne ga wanda ya saba masa na'am اليوم أهل لكم الطيبات وبآم الذين أوتوا الكتاب هل لكم وبآمكم هل لهم والموطنات من المؤمنات والموطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موصنين غير مصافين ولا متخذي أقدار ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم اليوم يوم أهل لكم الطيبات دو أن هل تامك دا أن أبو أن جمع جامع أبن لكم بأي مغانا فا وسكت عن أشياء ولا تبحثوا عنها akwai abubuwa da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala bai yi magana a kan su ba to su babu magana a kan saboda shari'a musulunci shari'a ce ta karan gwani ita zazzaɗewa take yi da kaza da kaza da kaza da kaza inda bata taɓa nan ba to shiru ne shiru kuma halacci ne yau shi yasa yanzu cikin hadisi cewa wasa kata an ashiya'a Allah subhanahu wata'ala ya yi shiru akan wasu abubuwa min gairi nisiyana bai ambace su ba ba kuma mantawa ya Allah ya tabbata su an kar ku rinka kwakulo kaza fa kaza fa sai ku kwakulo damuwa wannan shine ya kawo ga waɗanda suke abadin zakka suke kalace kalace wanda abinda Allah bai ambata ba abadin zakka kai shiru akan amma ka zo kana kalace kalace to ai akwai rogo ai ana yin garin rogo to shi kuma dankali fa in ka ce ana garin rogo to dankali ma ana samun kuɗi sama da yadda ake samu a kan rogo a kansa musamman dankalin potato na tura ko ba haka ba to yaya za su yi za ka ce zakanka in an samu kilo kaza a yi zakan kaza ka zama musharri kenan ka zama Allah kana shar'anta mutane hukunci to shi kenan idan ka yaka sai ka zo mana ka mana bayanin zakan kaji da kifi da zaguwa da salo-salo da sauransu a wa an Allah ya san su amma sai shi bai ce komai ba kuma kuma mai kifi da mai gonan kifi watakila ba za a kwatanta shi ma da mai gonan rogo ko dankali ko sauransu wannan duk shi kudi ne wa Allah shine bid'o'in da aka mata a yatsa amma shine kuma masu cewa wai suna dan bid'a kuma suke kokarin tsirowa su dora wa mutane ka bar mutum in ya tara kuɗin in yayi arziki da shi ma kuɗin sa ya taru a zakkan kuɗi zai sa a kama in ba a kama shi a wannan ba za a kama shi a zakkan kuɗi ko ba haka ba in ka yi gonan kaji kana kiwo to yaya za ku je ku je gonan kaji ga suna a filato da sauransu wanda manyan masu kuɗin musulmi suke yi wannan kaji wanda za a shiga ana samun a shekara ana samun miliyoyin kuɗi to sai ka ce kaji ɗari kaza goma waya ana da shi ne wa Allah abinda ba a yi magana a kan su ba kai kai shiru Allah ya faɗi wanda ya Allah ya faɗi wanda ya haramta kai shiru akan sauran in mutum ya amfani sauran kuma sai abin da hali ya sai wanda aka fito cikin hadisin manzon Allah aka samu karara manzon Allah ce banda kaza yawwa to wannan ba sai kuma abin da yayi kama da wani abin da a shari'ance dama wannan abun tafiyan ɗaya ne a haramci to sai a yi magana a kan Allah ya ce to yau ne aka cika muku aka gama gai ambata muku da daɗaɗa abin da aka hallaka muku to waɗannan lalina utul kitaba abincin ahalul kitabi yahudu da nasara kirista da nasaba yahudi abincin su hillul lakum baro baro halal ne gare to ina makaryacin da zai zo ya ce ai ba a cin abincin kirista ko ko kirista ya yi kirista na ya ba ka nama ko ya ya in dai ka tabbatar a kasuwa ya sayo kazansa aka yanka masa a can to in ma shi yanka ya dace yi in ma shi yayin kanya za ka yi an gane ko ba yahuda he ɗayan ba ka so ce ba ka so kawai amma ka zo ka yi ma Allah ƙarya ko manzo Allah ka ce haramun mu bayan Allah bai faɗa ba to ka ji Allah gani sanin ya kamata ke abinda kake faɗa ke to Allah ya ce kuma ya ce da'amu me ya ce da'amu wani iri babu babu kaidi ba ce da'amu kaza ba dama haramun kan an riga gama ko a nakan ne haramun to a irin naka halal din sai ya zama ahalin kitabi ne ya baka sai mutum ya zo yana ta surutu amma yana tafiya america sai ya ci naman gwangwami ya ci kifin gwangwami ya ta yana yanar abubuwan da suka suka ba shi ko a london to saboda haka abincin ahalin kitabi hillun lakum halal ne gare musulunci ya kawo yalwa ne akan wannan saboda za ka iya tafiya yanzu ka tafi Australia ka samu kawai abinci sai ka ci abinka ba ka wani tambaya ba ruwanka in dai ba a rubuta maka sip abin na kuma suna rubuta suna da wannan tantancewa za a nuna maka wannan kawo ne wannan naman na kawo ne wannan na sip ne wannan na menene yana kawo kawai ci abinka ba ka da matsala ba ka ba da ka shiga jirgin sama daga daga ingila zuwa america aka ba ka sai ka wai ɗinka ya kai da shi shi shige ne kawai da karambani na'am to Allah ya ce abincin da'amul ladina utul kitaba abincin yahudu da nasara hillul lakum halal ne da ne da yahudiyan nan da ka kawo manzon Allah cinyan akuya bai tambaye ki ke kika yanka da za ki yanka me kika ce jizo ko kin ce uzairu ko ba wani to ya karɓa ya ce to kaji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sanin ya hallata ko ya ko menene ko kinkani ko me ba kai man san Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa da'amukum kuma abincin ku hillul lahum halal ne gare su sai ga mutane ta in suka ji kun kai layya kar ka kar ka ba su naman layya naman ibada a ba wa arzi wa ya ga ma ro'a gaskiyanka ro'a wa ya hana habu haka kawai a cikin wata bid'a aka ce wai raba naman nan ya danye ma bid'a ne wai baya da kyau aka koya mutane rowa yan mutum dan za ma kuma rawatan mu sai a yanka dabba mutum ya ya ya kuma mutum ya ci shi kadan zo a gidansa wai in wanda ya zo ka ɗaya mu gaje sai ka san masa ko su yayi na gidanka ka ba in ya zo ba kenan in bai zo ba to eh yau amma ana tambayin fata ana ce a kawo fata masallaci to za gani siffan zuciya ne ai dama ka raba naman layyan sahabbai dan ya suke rabawa jahilci ne faɗin wannan ina hadisin da yake an kawo tunya gidan wannan sahabi ya jefa makwabta shi ma ya jefa makwabta har ta drago ta zo gidansa sannan ya ce to yanzu ne na tabbatar ta hallaka gare ni me yasa ya jefa wajen jefa jefa tunya ɗanyen tunyan nama tunyan akuya gaji an yanka akuya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon matan annabi suka raba naman danye duka sai sauran karfata sai da manzon Allah zai ce ina naman nan an ce aiwa ya rasulullah lai karfatan nan ne kawai yanzu sauran mana mun duka sauran mun rasa sai karfata yace a'a mun samu duk sauran za ku ce wanda muka rasa shine karfata dai shi zamu ci shine muka rasa amma sauran duk mun samu amma wasu marowata sun zo wasu ce bid'a ne wai yawo al'adar Hausa ana taraba nama danye yanzu ba za ka ga ana yi ba idan ta wani san bangaren ba har mu din ma mutanen mu an harbe su an harbe su da wannan mummunan bid'a amma ana ta magana in an mutum suka baki shine mai kula da sun mai sun sunawa ne na'am wal muhsanatu minal mu'minati hakanan matan da ba mazinata ba kamammu masu mutunci daga muminai mata su ma halal ne gare ku wal musanatu da mata kamammu ba mazinata ba minal ladina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum kafin ku yahudu da nasara wanda aka ba su littafi wanda take tana addinin kirista ko tana addinin yahudu to duka halal ne gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadaqin za ka ba wa yahudiya sadaki ka aure ta za ka ba wa banasariya sadaki ka aure ta halal duk mai haramta mubtadi'i zai ma sai da kafirci domin ya haramta abinda Allah ya halatta Allah haramta abinda Allah ya halatta kafirci ne ma ba bid'a ba yawa amma idan ka zo ka ce a'a inda ma matan musulmin ma da yawa ba su samu miji ba ya kamata ta aure an uwanka musulmi dan kar ma a ji ana rigima akan yaya kaza kaza ka ba wa mutum shawara to wannan daidai ne amma ta kai mutum bai hallata ba to ka da cikin wani babban haɗari kamar yadda imam aqa ya faɗa yace kada aka tsara Allahu muslimat yanzu Allah ya yawaita musulmi inna ma rukisa lahum yawma idin lokacin babu yalwan musulmi ne aka hal aka aka tsawaka musu tun da yanzu an samu musulmai da yawa kai hakuri ya ci maka amma ba wai ya haramta bane na musulmina sharadi fa za su kare kansu matan za su kame kansu gaira musafihina ba za su rinka zina ba kuma suna auren ka wala mutafi za ta hadanin ba kuma za ku rike su a matsayin yan kwanan yan daukan kwana bane wato yan waji ko ba wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirce da imanin sa bayan yayin imani ya kuma aikata ayyukan kafirci faqad habida amaluhu aikin sa da yayi na imanin ya baci وهو فيكم من الخاسرين yana da cikin tababbu fil akhirati a lahira na'am anan akwai wani da ya aiko da tambaya daga jital cewa me hukuncin wanda yayi yayi mafarki a cikin azumin ramadan da rana kuma har ya da mani wanda ya mafarki a watan ramadan da rana ba komai a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha azumin sa yana nan ya ce ya ji ana bada fatawa ne a wani wuri cewa wai wai wannan mutumin azumin sa kai bayan wata Ramadan ya rama azumi daya ba haka ba jima'i ne wanda kai da idanunka da gangan shine aka ce za ka rama kuma kai kafara amma mafarki ba a ramawa ba a kuma kafara saboda wani abu ne da ya zo kawai ba da nufi ba a wani ma yana tambaya menene matsayin sallah ba da ladani ba ne ke nufi sallah ba da ladan ba sallan salula ake sarfa ne to wannan sallah babu sallah ta yi matukan mutumin ba mutumin kirki mutumin kirki ne inda an yi sallah ba da lada ne ba sallah ta yi amma dai ladanin ba bid'a ba shi ne ma'ana ladani ba bid'a ba jiyarwa sunna ne tunda sayyidina abubakar ya yi komi kin mutum da da gaskiya ya san sayyidina abubakar ya jiyar manzon Allah na sallah ba baya da lafiya sayyidina abubakar yana jiyarwa saboda haka wannan ya tabbata a sunna yawa saboda haka jiyarwa ba bid'a bane ce Usman dan Godiyo ma ce wanda yace mai bid'a ne baya da hankali jahili ne a cikin iya sunna ko sumadul bid'a saboda haka jiyarwa babu laifi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a da ya ga sahabbai suna baya baya lamma ra'a fi ashabihi ta akura qala yace sai sai yace ta qarabu a wata riwaya fa atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'da ku matso ku yi koyi da ni na bayan ku yi koyi da ku to a ce koyi na baya yana koyi da na gaba a ce to ladan za a iya koyi da shi saboda haka ba bid'a bane kamar yadda suka faɗa a